نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da sha biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na bakwai daga cikin jiran karatutukan littafin tadwini sunna wallafar babban malami a doktor professor muhammad ibn matar az-zaharani Allah madaukakin sarki gafarta mishi in jama'a ba su manta ba malamin ya kulla wani babi ne da yake tabbatar mana da hujjoji na alqur'ani da sunna akan cewa ita fa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen karfin kafa hujja kan kan kan suke da alqur'ani alqur'ani bai fita ba kuma bata fi shi ba don haka bata cancanta a watsar da ita gaba ɗaya ba ko a ce ba ta isa a gogayya tsakanin ita da alkur'ani ba ba don kuma ba yadda lafazin alkur'ani saƙo ne kai tsaye daga Allah haka saƙon da ke dunkula a cikin sunna wanda lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kama saƙon na Allah ne to bayan da muka ji waɗannan dalilai a cikin alkur'ani da sunna da kuma maganganun 'yan mazan jiya mutanen kirki malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da manya-manyan malamai na musulunci a yau sai malam ya ce qalal hafizu abu umar ibn abdulbarri babban mahaddaci ana mishi kirari ana cewa hafizul maghrib mana babban mahaddacin mutanen yamma mutumin ƙasar morocco ne yanzu kamar ka ce a morocco kenan yasa sarki hassan na morocco baban muhammad na shida na yanzu ya buga littafin ibn abdulbar sharhin muwatsani mujallabi 28 har yau mulkin shi ya rasu kyauta ake raba wannan littafi a duniya التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ba a taɓa yi wa muwaɗa sharhi kamar haka ba kafin shi bayan shi kuma har yau muwaɗa ba ta sake samun sharhi irin wannan ba malami ne da malike ne malamin hadisi ne malamin fiqh ne kuma mai aqida ta salafus salih ke yasa muwatta ta sami sharhi cikakken sharhi na adalci saboda mai sharhin irin su ɗaya da maliku amma kusan baki ɗayan waɗanda suka yi sharhin muwatta sun yi kama da maliku ne ta wajen ilimin hadisi da ilimin fiqh amma wajen aqida ba aqida su ɗaya da maliku ba suna da bambancin aqidoji kamar su baji kamar su ibn al-arabi kamar su suyuti kamar su zarqani duk waɗannan sun yi wa muwatta sharhi amma matsalar da take haɗa su da maliku ita ce in aka taho aqida malik salafi ne su kuma suna bin aqidar khalaf amma ibn abdul barri shi haƙiƙan kadan kwafi ne na ainihin imam malik to don haka sai zama ya saki kwanduwar shi ya yi wa muwatta sharhin da ba a taɓa yi ba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya faɗi cewa albayanu minhu sallallahu alaihi wa alihi sallama barbaini bayanin da manzon Allah yake yi a cikin ainihin hadisi game da sunna wato game da qur'ani bayyana qur'ani da manzon Allah yake nau'i biyu ne al-awwal bayanul mujmal fil kitabil aziz abin da ya zo a jumallance a dunkule a cikin alkur'ani mai girma sai manzon Allah ya bayyana wannan abin ya farfasa shi ya fito da shi ya yi sharhi shi kasalawatil khams kamar salloli biyar fi mawaqiti ha game da lokutan su kaga qur'ani bai zo ya bayyana lokutan sallolin nan gaba ɗaya ba sunna ce ta bayyana aka ji a lokutan ma har da muhtari da baruri da makamantan haka sunna ce ta bayyana ana iya ɗaukar wata sallah a yi ta a lokacin wata saboda larura tare da cewa kaga alkur'ani me yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta amma sai aka ga a arafa annabi yana yin sallar la'asar a lokacin azhar a muzdalifa sai aka ga annabi yana yin sallar magariba a lokacin sallar isha yana hada magariba da isha can kuma yana hada la'asar da azhar kaga yanzu wannan in ka dube shi a zahiri zaka ce me ya saba ma alqur'ani ko a bai saba ba duk sharhi ne ko kun fahimta jama'a sannan da mutumin da ya samu kanshi a halin wata tafiya ko a halin ruwan sama ko a larurar rashin lafiya yana iya haɗa sallah duk waɗannan bayanai babu su a cikin alkur'ani zahirin ƙur'ani ma yana wajabta a yi sallah ne a kan lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban sallah dole ce ga dukkan muminai su yi ta mauqutan kuma yin ta akan lokaci ma dole ne yin sallah dole yin ta akan lokaci dole amma kaga daga cikin bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su sai ya zo da halaccin a yi wata sallah a lokacin wata ko kun fahimta wa sujudiha da kuma bayanin yadda ake sujuda ana sujuda akan gaɓoɓi bakwai hadisi ya faɗa haka qur'ani ya zo da haka bai zo da shi ba to sai ka ce duk bayanan nan da suka zo a cikin sunna sharhi ne game da alqur'ani wa ruku'iha da bayani akan ruku'i wa sa'iri ahkamiha da sauran wasu hukunce hukunce na sallah duk sunna ce ta zo da bayanan su wa ka bayanihi lizakati wa haddiha haka kuma kamar bayanin shi da ya game da zakka da kuma iya idda ake wa zakka ainihin a fitar da zakka ma'ana zakka yaya haddinta yake sai in ka tara buhu nawa sai in ka tara dubu nawa sai a shekara su nawa idan dabbobi ne ya za a yi idan zuma ce ya za a yi idan kaza ne ma'ana duk yaya ake zakkar waɗannan abubuwa wa waqtiha da kuma bayani akan yaushe ne lokacin da ake fitar da zakka wa man ladhi tu'khadhu min al-amwal minhu al-amwal sannan daga cikin dukiyar me za a iya cirewa idan na nuna buhu goma me zan bayar daga buhu nawa ne kuma zan sake bayarwa ko kun fahimta sannan bayani dangane da suwa za a ba kun ga alkur'ani ya zo da su ko to amma kuma in aka koma wata nau'in zakkar ita ce zakkar da kai a nan ƙur'ani bai faɗi waɗanda ba a ba ba zakkar da kai ƙur'ani bai bayyana suwa ba a ba ba hadisi ne ya bayyana daga cikin takwas da ake ba zakkar farilla to biyu za a ba zakkar da kai su ne miskinai da fuqara'u miskinai su ne waɗanda ba su da komai to za a ba su zakkar da kai fuqara'u kuma su ne suna da shi bai wadace su ba za a ba su zakafin da kai in kuka fahimci wannan yanzu kenan ashe da a ce za ka yi hukunci da alkur'ani a wajen bayar da zakafin da kai za a samu ne za a samu kuskure daga cikin kurakuran da za a samu wajen waɗanda za a ba daga cikin kurakuran wajen waɗanda za a fitarwa kaga zakka ta yau da gobe sai wanda yake da hali sai wanda yake da kaza sai wanda yake da kaza amma kaga a nan yaro ƙarami idan uban shi ya waye gari yana da hali zai fitar mai da zakafin da kai bawa mai gidan shi zai fitar mai in yana da hali shi ne gidan to kun ga ashe waɗannan abubuwan babu su a ƙur'ani to amma umarni da fitar da zakka da umarni da bayar da zakka da ya zo a cikin alƙur'ani duk waɗannan bayanan da suka zo a cikin sunna sun zama ne kenan sun zama bayani a kai da sharhi wa bayanu manasikin hajji da kuma bayanin ibadojin aikin hajji ibadojin aikin hajji a cikin alkur'ani da suka zo baki ɗayan abubuwan da suka zo na aikin hajji yan kaɗan ne kwarai da gaske su ne waɗanda suka zo cikin ainihin suratul bakara da waɗanda ainihin suka zo cikin ali imrana da waɗanda suka zo cikin suratul hajji waɗannan bayanan da suka zo dangane da aikin hajji ba su isa su iya fahimtar da kai ya za a aikin hajji ba ko kun fahimta to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta bayani qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama iz hajjan nasu yayin da mutane suka tafi hajji sai annabi ya ce da su khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni wannan hadisi gashi malam yace hadha juz'un min hadisi jabir wannan wani bangare ne na hadisin jabir fi zikri hajjati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam game da ambatan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama انظر صحيح مسلم yace ka duba sahih muslim kitabul hajji a shafi ainihin juz'i na biyu shafi na ɗari tara da arba'in da uku a lamba hadisi ta ɗari uku da goma yanzu cewa ku kwaikwayi aikin hajjin ku yadda ku ga ina yi yanzu ina alaramomin sahabbai ba suna da ayoyin ba amma a'a ku bar yadda kuke gani ku kwaikwayi kawai yadda nake yi kuma aikin hajjin nan ana yin shi tun kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo duk annabawa sun yi aikin hajji haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ce ina iya tunawa an nuna min annabi musa gashi nan yana gangarowa zai to aikin hajji ya ce annabi isa ma an nuna mini shi ya taho gashi nan har ruwa ma na ɗiga daga kan shi ga masjidul khaif masjidul khaif din nan dab yake da wurin jifan shaidan annabi ya ce annabawa saba'in suka yi sallah a cikin shi ma'ana duk sun je sun yi aikin hajjin nan amma ka dubi hatta annabi ibrahim da isma'ila da suke hajji ne suke cewa wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda za mu yi ibadojin aikin hajji a daidai lokacin da su suke cewa a nuna musu shi kuma annabi yana cewa jama'a shi su kwaikwaya daga gare shi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka duk wanda ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan komai yayi asara shine suka ce idza kana idza kana al-ghurab dalila qaumin sayamurru bihi ala jiyafil kilabi mana in ya zama kare ne idza kana al-ghurabu dalila qauman dalila qaumin in ya zama ainihin wato hankaka ko shirwa ita ce take muku jagora to an samu matsala don wata ran za ku ci mushen kare ko kun fahimta jama'a ma'ana in har ya zama kaiwaye jagoranka shirwa ce abin da ake so a ce maka shine duk wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama lalibe yake ko ka dubi shirya lalibe take in ta fito to duk wanda yake bin wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to yana lalibe ne to sai ya murru bihi ala jiyafil kilabi wata ranko zai kai ka zuwa ga ainihin mushe na kare ko kun fahimta jama'a to amma wanda ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine jagoran shi fa to wannan zai kai shi zuwa ga ainihin hanyoyi ne na sa'ada na haka kun ji aiki na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a an fahimci wannan da kyau asani aiki na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima ta biyu da manzon Allah yake wa ainihin alqur'ani ziyadatun ala hukumil kitabi ƙari akan hukuncin da ya zo a cikin littafin Allah sunna ta zo da ƙari ka tahrimi nikahil mar'a ala amatiha idan kana auren ainihin wato mace to bai halatta ka auri yar ubanta ba ko ƙanwar ubanta ka haɗa su bai halatta ba wannan babu shi a cikin alkur'ani kakaf matan da Allah ya haramta a ƙur'ani bai zan haramta su ma sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk abin da ba waɗannan ba bayan waɗannan an halatta muku in dai da nufin aure ne ba da nufin karuwanci ba da nufin zaman dadiro ko zaman zina ba to kenan yanzu ka ɗauki zahirin ayar nan ka je gaisuwar surukai sai ka ga wata falloliyar yarinya kuma a gidan a wannan fa sai aka ce ai wannan kanwar mai gidan ce sai ka ce to ai ita ma kana buƙatar a haɗa maka da ita ce maka a ce ai kuma bai halatta ba sai ka ce a a ina qur'ani da abin da yake duk da ya haramta sai yake duk yadda ba haka ba ya halatta don haka wannan da nassin qur'ani ma ya halatta a aure ta amma ta ga sunna ta zo ta haramta ka auri mace ka hada da yar uwar ubanta wa khalatiha ko ka hada da yar uwar uwarta kun ga yanzu babu wannan a qur'ani sunna ta zo da me ƙari na alheri wa ka tahrimil humurul ahaliya hakanan haramcin jaki na gida jaki na gida a cikin alkur'ani babu inda aka haramta shi an ba da labari ne kawai game da cewa shi jaki na gida da doki da alfadari means of transportation ne Allah ya ce wal khayla wal bizala والحمير لتركبوها وزينة da doki da jaki da alfabari Allah ya halitta muku su ne don ku hausu kuma ku yi gayu amfanin su aka faɗi ana amma ba a faɗi hukuncin ci ba don haka wasu malamai da suka ɗauki wannan aya suka ce wannan aya dalili ce akan bai halatta a ci ainihin doki ba sai malam bakar gumi ya ce ina kuka samu wannan hukuncin sai suka ce ai sun samu ne saboda Allah ya haɗa hukuncin jaki da alfadari a wajen hawa to tun da ya haɗa hadda doki to yana nufin yadda bai halatta a ci jaki ba bai halatta a ci doki ba malam bakar gumi ya ce wannan kuskure ne ita ayar ta zo ne ta bayyana means of transportation ma'ana abubuwan da ake sufuri da su a wannan zamani sai ce ba kwa ganin gaban ayar sai Allah ya ce wa ya khluqu ma la ta'lamuna Allah zai ci gaba da halitta muku wasu kayan zirga zirga waɗanda ba ku sani ba yana nufin wasu dabbobi daga jaki da doki da alfadari an samu ƙarin wasu dabbobi da ake hawa ana tafiya da su kaga me aka samu mota aka samu amma babu dabbobi ko ku kaji wata dabba kuma bayan da ana hawa jaki ana hawa doki ana hawa alfadari ana hawa saniya bayan wannan karni menene kuma kuka ji ya fito na sababbin abin hawa na dabbobi amma kaga sai ne sai motoci babura shine wa yakhluqu ma la ta'lamuna ba ka sai malai yace ita ayar ta zo ne don ta bayyana kawai a kayan hawa da kayan ado amma ba tana magana akan ci bane kenan yanzu a cikin alkur'ani babu inda aka haramta jaki to shi kenan kaje ka ɗauko ayar an'ami wadda muka yi ta ishara jiya qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama cikin abubuwan duk da aka yi mini wahayi ban samu abin da yake haramun ba daga cikin abubuwan da kuke ci sai ka ce to shi kenan jaki babu dalili akan haramcin jaki na haka ya halatta a ci jaki sai ce maka a'a hadisi ya haramta cin jaki ita ce to ai kai babu a cikin alkur'ani sai ai maka ta ibnu mas'udin da wata mata wata mata ce ashe ta yi sauka alkur'ani amma sauka irin ta zuƙo ce ta yi ma'ana ta yi sauka ne bata san fassara ba sai ta zo sai tana aikin kitso tana attachment tana ƙara mata gashi sai ta ji abdullahi dan mas'udin yana wa'azi yana cewa manzon Allah ya tsinewa Allah Allah ya tsinewa wadda ke aikin da wadda ake wa to ita kuma sana'ar ta kenan yanzu ka kamar tana ganin yana neman ya rusa mata shago kenan sai ta ce to ita ta karanta qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi bata ga inda Allah ya tsinewa matar da take aikin ƙarin gashi ko wadda ake wa ba Abdullah dan Mas'ud ya ce ku je ku ce mata in dai ta in dai ta sauke Qur'anin da gaske to ta ga wurin sai ta ce ita fa ta sauke amma bata gani ba sai ce ku je ku ce mata bata karanta inda Allah yake cewa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ba aka je ga mata tace ta karanta sai ce to ai manzon Allah ya tsine wa matar da take ƙara gashi da wadda ake ƙarawa shi ko manzo Allah yana tsinuwa ne da tsinuwar Allah tunda ya hana ya ce kada a yi ya kuma tsine yanzu ka dubi yadda ibn mas'udin ya wannan istinbati mai karfi manzon Allah ne ya yi tsinuwar cewa Allah ya tsine wa mai yin haka to ya kamata a duba qur'ani a gani sai ta duba qur'ani ba ta gani ba ita kuma ta ɗauka kakaf saƙon Allah ya taƙaitu ne a qur'ani sai ce a manzon Allah ne a cikin hadisi ya ce Allah ya tsine kuma Qur'ani ya ce abin da annabi ya zo da shi a karba abin da ya hana a hannu ka duba istinbabi kenan yanzu in ka ce Qur'ani ya haramta cin naman jaki in wani ya ce maka a ina sai ka ce a inda Allah ya ce abin da manzon Allah ya hana a hannu ka yarda da wannan aya eh sai a ce to manzon Allah ya hana kaga kenan ba extension ba kenan Allah ya hana to nan ne sai wata mata ta zo ta ce wa Ibn Mas'udin to yanzu kai ka ce eh wannan karatu akwai shi a Qur'ani yanzu ni ma da nake sana'ar waina tuyar waina nake yanzu akwai waina a Qur'ani yace sosai to yaya ake tuyar waina faɗa min a Qur'ani sai je nemo wata expert wata tsohuwan hannu da ta kware a tuyar waina ya ce zo ki nuna mata sai ce nuna mata ce a to a ina yake a qur'ani sai ce ai Allah ya ce fas'alu ahla zikri fas'alu a tambayi waɗanda suka sani ce to tun da qur'ani ya ce kin tambaya na tambaya da ta sani gashi nan qur'ani ne ko kun fahimta ba sai da haka komai yana na cikin alkur'ani sai dai ba yadda kai kake tunani ka samu komai karara ba ina fata an gane saboda in ka dubi kai kanka halittar jikinka akwai abubuwan da suna faruwa a jikinka amma baka taba ganin wasu giyoyi da kuloci da totur ba yanzu ka tashi a ga ka ruga da gudu aina ne ka sa giya ko kun fahimta kai na ka taka totum lokacin da baka tsaya waɗanne burkoki ka rike kaga kai ma wasu abubuwa na faruwa a jikinka ba a ganin hakikani amma kuma ba za a ce ba za a ce ba ka iya tsaya ban ka fara gudu saboda haka akwai abubuwa haka a qur'ani ma kenan yanzu sai an samu me sai an samu ahlul zikir ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji wannan Allah ya taimaka don haka jama'a cin naman jaki haramun ne hadisi ya zo da shi sahabbai suka ce wata rana ne aka je yaƙi sai annabi ya gansu suna ta dahuwa suka dafa naman jaki suka dafa alfadari suka dafa doki annabi ya zo ya tambaye su nan me suka ce jaki ne yace su kifar nan me suka ce alfadari ne yace su kifar nan menene sai suka ce doki ne sai ce su ci to a farkon hadisin sai da mai hadisin ya ce asabat na mahmasatun yunwa ce ta kama mu sai wasu suka yi hujja da cewa to ai kaga saboda yunwa ce ta kama su shi yasa aka halatta musu doki sai malamai suka ce a ba ku san sahabbai bane yadda suke labari abin da suke nufi tukunya uku jaki doki alfadari ta iya ka ce lafiya waɗannan mutane me ya same ku haka jaki da doki da alfadari sai ce yunwa ce ta kama su amma kaga duk da yunwar ba a halatta musu su ci jaki ba ba a halatta musu su ci alfadari ba sai aka halatta musu su ci doki saboda haka ashe asali ba yunwa ce ta halatta musu dokin ba sai don halal ne amma ba da labarin yunwar don ya kawo uzurin dafa waɗannan tukwane uku na waɗannan nau'ukan dabbobi sai kenan alfadari sai malam bakar gumi ya ce to shi alfadari yana kawwanuwa ne ta nau'i biyu ko dai jaki namiji ya barbari godiya wato dokanya ta mace to sai ta haifi alfadari sai zama waye uban shine jaki to wace ce uwar ita ce godiya sai malam ya ce to kaga in ya zama uwar shi doki ce to shi dabba ba irin mutum bane yana bin uwa ne saboda haka wannan alfadari ya halatta a ci naman shi don uwar shi ta halatta a ci namanta idan kuwa uwar jaka ce uban doki ne to annan wannan alfadari ya bi jinin uwar shi ita ce jaka bai halatta a ci namanta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu abin da nake so in bayyana mana shine cewa akwai abubuwan da Qur'ani ya faɗe su hadisi ya zo da ƙari a kai wa kulli zinabin da kuma duk wata dabba wadda take da dagi da ake nufi da dagi shine waɗannan clouds waɗannan kumba an gane ko kulli zinabin duk nab mai haƙori fiƙa ko kun fahimta jama'a asalin wato hadisin ya zo ne yadda ya zo ya bayyana ainihin mihrab mihrab ba na manta ba haka tsuntsaye masu farata irin waɗannan da bai halatta a ci namansu ba da haka sai kai tunanin wannan tsuntsu ne yake da irin wannan banda kaza fatin da kaji akwai nassi akan halaccinsu kamar shahu kamar shirwa ko kun fahimta suna da kumba to haka dukkan dabba wadda kuma take zu nab abin da ake nufi da nab shine waɗannan fiƙoƙi in ka dubi damusa za ga tana da wasu irin haƙora masu tsini ko to shine nab din to you now ma'abotan fiƙoƙi duk wata dabba wadda take da irin waɗannan zaƙo-zaƙon haƙora to bai halatta a tunamanta ba an gane ila ashiya'a ya ce haka dai ibn al-arabi ibn abdulbarri ambaci abubuwa masu yawa ya tulu na minas siba wato daga cikin dabbobi irin waɗannan masu farauta asiba su ne kamar zaki kamar makamantan haka ko kun fahimta jama'a ila ashiya ya tulu zikruha yace haka dai ibnu abdulbar ya faɗi wasu abubuwa waɗanda ambatan su zai yi tsawo wanda kuma ta ba ni kuma dama na yi muku wani alkawari na ce zan ƙara muku bayanan ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda mun yi wani karatu da jimawa a garin nan kusan yau shekara sha biyar da ta gabata littafin manzilatus sunna da muka karanta na malam Nasiru Dinul albani a cikin littafin malamin ya yawaita kawo waɗannan misalai waɗanda yake bayyana cewa ba za ka taɓa gane muhimmancin alkur'ani ba ma sai ka koma sunna to wata irin hidima ce ita sunna ɗin ta yi wa ainihin alkur'ani kadoji hidimar farko ita ce sharhi hidima ta biyu ita ce ƙarin bayani to wajen ƙarin bayanin nan ku dubi yanzu ayar ma'ida da take cewa wasariku wasariqatu faqfaqu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah abin da nake so ku dubi aydiya kuma a yanke hannayensu idan yanzu ma kama mutum ya yi sata mu fara daga wasariku ɗin tukuna wasariku yanzu idan mutum muka kama shi ya saci wannan alkalami da muke rubutu wanda naira hamsin ne sai mu ce alarama ya jawo aya ya jawo aya sai a yanke hannun shi don me sunan shi barawo kun ga anan sunna ba ta yadda da wannan fassarar da za mu ɗauka ba na ɗaya sai an dube shi tukuna a matsayin musulmi na biyu sai an dube shi a matsayin aqil na uku sai an dube shi a matsayin balir na hudu sai an dube shi a wani irin matsayi yake cika barawo sai in ya zama a wuri maharus sai in ya zama gairu mu'taman gairu mu'taman zan yi bayanin wannan insha Allah bari ku ji musulmi yanzu idan wanda ba musulmi ba ya sata ba za a mishi hukunci da wannan ayar ba za a dubi ɗayan abu biyu ne ko dai a hukunta shi daidai da littafin shi in kafirin amana ne kenan sai a kai shi wurin malaman shi ku kiristoci a dokar ku me aka ce ku yi wa barawo don aka ɗauko dokokin old testament to za a yanke hannayen ne guda biyu duka domin a kiristanci shine duk wata gaba da ta ja maka kai laifi haka suka faɗi a genesis a yanke ita wannan gabar don in aka batta aka je lahira haka to duka jikin ma zai zama penetrated zai harbu don haka ko idanka ne kalli matar da bai halatta ba sai a ce a sa a kwakula idan nan kada a je lahira duka jiki zai shiga wuta haka dokar take ko kun fahimta to kaga abu na farko kenan in ya ce a'a musulmi ku yi mini hukunci to ko kuma kuna da ɗayan abu biyu ko ku ɗauko littafin shi ku yi mai hukunci da shi ko kuma ku yi mishi hukunci da naku littafin in kuka ɗauko littafin nashi ana nan dai idan kuka ɗauko naku littafin to kuma za ku yi mai hukunci ne yanzu da dokar Allah da ke hannunku. amma fa duk daga ciki kun san wani alheri babu tilas ba za ku kama shi ku ce to tun da kai kirista kai mana sata Allah ya ce mu yanke hannu a'a yanzu shi ba musulmi bane za a kai shi zuwa ga malaman shi ne in ya ce a shi bai yadda malaman shi sai mai hukunci ba sai a ce sai suwa sai ce ku kai ni wurin malaman ku maka zo sai malaman su ne suke da zaɓi in sun ga dama su ma su ce ba za su yi ba gaba ɗaya a koma da shi can in kuma sai ga dama za su yi to suna da ɗayan abu biyu na farko shi ne nashi littafin na biyu shi ne namu littafin yanzu kun fahimci ƙabiya game da to sai mai hankali idan musulmi ne amma ya zama yaro ne ba za a mishi wannan hukuncin ba idan musulmi ne in ya zama mahaukaci ne ba za a mishi wannan hukuncin ba to ka ɗauka mahaukaci har da wanda yake gala-gala ka sa ko wani wanda za a gan shi gashi nan wani lokacin yana hawa yana sauka ne wani lokacin zai gan shi fes wani lokacin sai birkice to duka dai a ɓangaren mahaukata yake to sai ne sai bale shi ne ne gaggawa kawo shi in yaro ne bai balaga ba ba za a yi mishi ba sa'an nan sai kuma gairu mu'taman in ya zama nan ɗakin an amince da shi yana shigowa ya zauna har a fita a bar shi an amince da shi ke to in ya zo sata ba za a hukunta shi da wannan abin nan din ba ya zama ne ya zama ha'in ya zama maha'inci ne yanzu ta'azir za a yi mai duka za a yi mai ɗauri za a yi mai abin da alkali ya ga ya dace a ƙarƙashin haka waɗannan mutane masu mulki da sauransu da suke sata kuɗi a gwamnati a shar'ance ba sunansu ɓarayi ba sunansu ha'inai masu ha'inci idan za a yi musu hukunci su kuma abin da ake ba alkali ɗaya ke musu ba za a tattaro manya-manyan alkalai ne sai a dubi girman ɓarnar da satar da ya ta gwamnati ta ja misali ya sace wasu kuɗi ne waɗanda da kuɗin za a kawo ruwa da kuɗin za a gyara wuta to sakamakon rashin ruwan nan an yi amai da gudawa an yi robbery saboda duhu an yi kaza sai waɗannan alƙalai sai suka haɗu akan cewa to a je a yanka shi shikenan ko da naira miliyan ɗaya ce sai a yanka shi a nan za su dubi girman ɓarnar da satan shi ta ja ta cin amana kuma ba alkali ɗaya zai hukunci ba saboda matsala ce da ta shafi al'umma don kun fahimci wannan sai a sake dawowa ga mutum ɗayan da ya shigo nan masallaci ne masallaci duk wanda ya alwala ya shigo abun menene abun a amince da shi sai kuka watse kuka bar shi sai kwance fanka sai kwance microphone sai kwance amplifier sai kuka kama shi yanzu shi ba barawo bane a shar'ance amma ka'ini ne an amince da shi ne ya ci amana ina aka amince da shi da ba ku amince da shi ba za ku fita ku bar shi so da dama za ka kira wani ɗakin ka ya maka gyara in baka amince da shi ba sai ka yi zaman ka sai ya gama ya fita amma ka amince fa sai ka fita ka bar shi to duk laifin da ya yi sunan laifin cin amana to kuka kiyaye waɗannan sharuɗan jama'a yanzu kenan kun ga ashe kafin sunan sarik ya tabbata a kan shi akwai me akwai ka'idoji sai ka sake dawowa sai ka dubi abin da ya sata shi ko abin da ya sata kun fahimta jama'a sai in ya zama a wani wuri ne killatacce ka je ka aje mota ka a bakin hanya jiya nake gaya musu a saudi arabia sai ga mutum ya zo gidanka sai aje mota a bakin hanya jeep ya batta da ki ɗinta tana slow ya shiga ku ta hira har karfe biyu na dare tun bayan sallar isha ba a satan mota a can in ya fito bai ganta ba dama sai ga yan sanda don Allah ba su ga mota mai kaza ba za ka ga yan hajiya yara samari homeboys suna yawo kawai da sun ga mota sai su waiza ba kowa wane shiga su je su ta yawo in sun gaji su je su jefar da ita su gaba ba sace ta akai ba ƴaƴan hajjiya ne kawai suka ɗauka suka je suka biya bukata nan kuma sai su aje ta can to yanzu misali irin wannan in ka samu aka kama su ba barayi ba ne saboda ai ba a ce kai kuma ka aje haka ba cewa aka yi me ka killace don haka sai in ka kulle ka adana amma ka bar mota a buɗe da ki tana slow ka gama barawo momin ɗinta ne ai kawai sai gaba ko kun fahimta kenan yanzu aka kama wannan sai dai alƙalai su dubi wani horo da za a yi mishi a ƙarƙashin wannan ana duba yadda abu yake a kulle ko kuma ba a kulle ba to sai me yasa kun ga akwai wata doka ta 'yan sandan najeriya suka ce in kana da security kada ya zauna a kofar gida in ya zauna a kofar gida duk abin da ya same shi to 'yan sanda ba su da karfin hukunci a kan haka amma yana cikin gida to duk abin da ya same shi to wannan da ya zo ya mishi wannan abin ba shi da wata gaskiya shi kuwa duk abin da yawa wani a cikin gida shi yake da gaskiya don kai ka faɗo amma mai gadi ya zo ya zauna a kofar gida sai wani ya zo pat sai ya harbe shi sai a kama wancan da farko tukuna shi mai gadin ya yi rashin gaskiyan abin nan ya yi kuskuren zaman shi a kofar gida don haka mai gadi ba a kofar gida yake zama ba a cikin gida yake zama kuma ya kulle to duk abin da ya shigo to ya kawar da shi kun san na taɓa gaya muku kissa sayyid na umar lokacin da wani mutum ya zo a guje da takobi da jini sai ga wasu mutane na bin shi za su kashe ya zo tsaya bayan umar umar ya ce lafiya suka ce ya kashe mana dan uwa ne ya ce kai da nan ya aka ka kashe musu dan uwa ya ce a'a ni na je ne na samu matata a rigingine tsirara shine na daga takobi sai na fara a cinyarta to in akwai wani abu a wurin da ya to na kawar da shi ni dai abin da ne kenan kuya aka yi eh to haka ne sai karɓi takobin sai jinjina ya ce rike in an kuma ka kuma ko kun fahimta jama'a yanzu wannan da yake nunawa shi ya kawo kanshi ko kun fahimta jama'a to amma a'a matarka ta tafi hotel ka je ka bi ta ka ganta da wani ka je ka ɗauke kanshi dan ne tunda ta tafi hotel kam ta tafi wurin kasuwancin kanta ne amma a cikin gida a kwance akan gado a to duk abin da kai nan kuma alfarmarka ce saboda haka ku kiyaye jama'a gaskiya saboda Allah dole ne duk wanda yake da dukiya ya kokarin killata ta to in aka fasa wannan wuri da ya killata ta to shi ne an karya dokar da zai iya ainihin wato samun karfi a kai amma ka bar gidanka a buɗe barawo ya zo ya shigo sai sa ba da da wahala a ƙasar laraba ka samu gidan da ake barin shi a buɗe ko da da rana ne in ka buga ƙofa wani lokacin sai a leƙo ta windo saboda galibin gidajen su gidan sama ne waye an tabbatawa ne eh sannan a buɗe amma noman kam walillahi al-mashriq wal maghrib kofofin mabudan suke na to ina dan zuwa to in kun fahimci wannan sai mu sake dawowa dangane da abin da ya shafi sharaɗin ita dukiyar yayin da muka dore sharaɗin ɓarawo sharaɗin wurin dukiyar dukiya kuma sai in ta kai abin da ake kira ainihin rubu'u dinar ha rubu'u dinar zuwa sama idan dinare ɗaya naira dubu biyu ne to kun ga rubu dinar naira ɗari biyar ke to duk wanda ya saci naira ɗari biyar ko abin da ya sama da naira ɗari biyar to shi za a yi wa hukunci to duk abin da ya sata ko da ya cika sharuɗan sata kaf idan bai kai rubu dinar ba to da ba a yi mishi hukunci ba na ɓarawo sai dai a yi mishi ta'azir shi ta aziya kofar shi a buɗe take horo ake nufi sai a dubo me wani irin horo za a yi mishi to yanzu kun ga duk waɗannan bayanan nan da muke yi fa babu su a Qur'ani shine makasudi babu su a Qur'ani sai a ina sai a sunna to yanzu kun ga sunna ta zo da ziyadati hukumin ta zo da ƙarin hukunci to na'am kace mana
idan ko da ya kai rubo dinar duk sharɗin suka to har ya tsara fa bai wato ana lura da wannan a wurin wasu malaman fa shine ya shiga hali ne na kunci babu ce ta kai shi wasu malaman kuma za su ce da babu ta kai shi me yasa bai miƙe yayi kuka ba amma da yawancin malamai suna lura da ya shiga halin kunci ne sai mu koma matsala ta gaba ita ce ina son ku dubi qur'ani da ya zo da haramcin sutura wace irin sutura ya zo da haramcinta a qur'ani fa muka ce qur'ani waɗanne irin kaya haramta eh a ku tuna Qur'ani bai haramta sutura ko kwaya ɗaya ba. Hasali ma zargi yana cewa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq sun ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyama a ƙarƙashin wannan yanzu in ni ga dama a ƙarƙashin wannan aya sai in sanya alhari sai in sanya azahab dinari sai in sanya alfibba sai in sa duk abin da na ga dama in na ga dama to amma ku duba na ɗaya ƙur'ani bai zo da haramcin waɗannan abubuwan ba sai hadisi sai ya haramta alhariri ya haramta zinari annabi ya riko su haka guda biyu wata ran ya ce hazani muharramani ala zukuri ummati halalun ala inasiha waɗannan biyu haramun ne ga maza halal ne ga mata to yanzu an halattawa mata ko to sai ka ce wannan ya tafi tare da yadda qur'ani ya tun da qur'ani bai ce kuma ba halal ne kenan dama to amma kuma maza fa akwai inda ya haramta qur'ani babu amma kaga hadisi ya zo bayan aya ko zargi take akan cewa kayan ado da Allah ya halitta waye ya haramta sai Allah ya ce na mumine ne a nan duniya na kowa ne na kowa ne ranar lahira kuma su kadai ne za su sa yanzu kenan abin da nassin qur'ani ya halatta a jimillance kun ga sunna ta zo ta rage fadin abin to me nake so in ce yayin da can sunna ta yi ƙari wajen sata akan wasu sharuɗa ko kaga nan kuma sunna ta rage abin da qur'ani ya fadada jama'a kuna fahimtar wannan sai ka sake dawowa zuwa ga me zuwa ga kaya ko kuma suturu waɗanda suke yalo hadisi ya zo su kuma cikin sahihu muslim ko ruwan goro ya haramta wa maza to yanzu ka ga duk wannan babu a qur'ani babu a qur'ani qur'ani an an bin zahirin shi ya halatta ne ko to ina son ku ɗauki waɗannan hukunce hukunce haka suna nan a cikin alqur'ani da yawa jama'a don haka duk mutumin da ya ce ba ruwan shi da sunna to kai mai irin yadda jiya ka ji imranu dan husaini yayi ce matso kai da kace ba ruwanka da sunna eh kaza da kake yi ya kake yin shi sai ce yana yin sallah in yayi sallar nan yana daga hannu ai na ka ce a daga hannu a sa- a qur'ani a qur'ani akwai inda aka ce a daga hannu haka wajen kabara haram akwai inda aka ce a ce Allahu akbar akwai addu'a istiftahi akwai inda aka ce sura ba a fara karantawa a sannan fatiha akwai da aka ce a yi tahiya a yi sannan fatiha ba fara karanta sannan a yi sura babu akwai da aka ce a yi tahiya babu duk ina ina ka samu wannan duk wannan shiri ne na me na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ka iya fahimtar alqur'ani da kyau saboda haka jama'a kun ji to sai malam yace na'am
aka same shi da wata barna a cikin al'umma ana iya kama shi a mai tazi shiwa shi wanda ba da cikakken hankali ba a duk mutumin da ba shi da cikakken hankali babu wani ta'aziri da ake mishi a shari'a sai dai a killace shi ko a killace abin daga gare shi sai da duk sanda kuke horon shi ma shi bai san abin da kuke ba da kuna dukan shi aljani ko kuke duka shi kuma ne ta muku dariya saboda haka kuna gamawa can an jima ma sai ku sake samun shi har haka don haka barnar da yake tafiya yi sai a kawar da shi daga yadda zai kai ko kuma ita ha- wurin sai a kawar da shi amma kamar yaro ne yanzu sai ya ɗauki gishiri ya zubar sai ka maka mishi duka sai ya kuka can an jima sai ya sake tafiya wurin sukari kuma kana cewa au zubarwar za ka iya to zubar din mu gani sai ko ya zubar din ko kun fahimta yawwa dangane da su wannan gaira aka yi eh akwai rashin hankalin galibi su suka kafa kan kansu in ji ɗaya ne ibn qayyim yana cewa da mutumin da ya sababar wa da kanshi fita daga hayyacin shi hankali kenan da mutumin da abu ne ya faru daga Allah irin yadda muke cewa ko a ce wannan haukan shi na Allah ne wannan shi ya jawo kanshi yace in an zo hukuncin musulunci kuma duk ɗaya ne dan yanzu kawai musulunci na kallon shi ne a me mara hankali ba asalin ya akai ba har sai da ya rubuta littafi ya sa mishi irrafatul lahafan an talatil ghadban mutumin da ya shiga fushi ko ya sha giya sai ya zo ya saki matar shi wani irin fushi sai ibn qayyim sai ya kawo fushi fushi according to psychologists da suka kawo fushi mafi tsanani wanda galibi akwai dan adam din da in ya fushi sai fita daga hankalin shi idanun shi su juye hankalin shi ya fita har ya kai irin wannan fushin ya saki matar shi a'a zuwa ya sha wani abu sai ya ainihin saki matar shi irin tsaye ya ce sai dai a hukunta shi akan wannan giya da ya sha ko kwaya amma matar shi fa ya ce bata saku ba ku karanta wannan bahasin ba ku same shi a wannan littafin ba cikin fikin sunna a mujallar na biyu ko na uku babin saki sai da ya tattauna akan haka saboda haka hauka kai ka kasaba wa kanka Allah ya kyauta ko kuwa abu ne faɗo daga Allah maɗaukakin sarki a nan yanzu dai babu hankali Allah ya kiyaye sai malam yace wa kad amara Allah azza wa jalla bi ta'atihi hakika Allah ya yi umarni da a yi mishi da'a wattiba'ihi da kuma bin shi amran mutlaqan wannan umarni ne Allah ya bayar sake mujmalan a dunkule lam bi ba'i kitabillahi wato Allah ya ba da umarni a bishi manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wa sallam a bi umarnin shi biyayya kai tsaye don haka za ku ji jama'a duk duniya babu waɗanda suka kai sahabbai fahimta alkur'ani wannan umarnin da Allah ya tashi cewa abi annabi cewa ya kawai a bi shi da haka sahabbai sai suka rufe idan su gam sai suka miƙa annabi hannun kawai duk inda ya ja su sun san aljanna za a ƙare da haka za su zo ku ji ana- ana sallah sai suka ga ya jefar da takalmin shi su ma sai suka jefar Ah, lafiya za mu ji me ya faru ana tafi sau da ya ratse ya tsaya wani kabari sai fara kuka su ma sai suka fara kuka ina ma aka zo ba su sani ba me ma a wurin me- me- me- be- be- be- ba su sani ba ya yi kuka dai su ma sun yi kuka ina fata an gane wannan shine Allah ya yi umarni ne da yi wa annabi ta'a abin da bahaushe yake kira makauniyar da'a ita ce da'ar da za ka rufe ido gam shine amran mutlaqan umarni sake mujmalan a dunkule lam yuqayyad bi shay'in Allah bai kaidi da komai ba bai ce ku bi annabi ba banda kaza amma ko kun fahimta jama'a kama amarana bitti ba'i kitabillah kamar yadda Allah ya umarci mu da bin littafin Allah a cikin littafin Allah Allah bai ce ku bi Qur'ani ba amma banda kaza eh amma ka dubi wani wuri da Allah ya ce a bi annabi Ibrahim ya yi kaidi ko bai ba kun tuna akwai inda Allah ya ce laqad kana lakum uswatun hasanatun في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا Allah ya ce ku yi koyi da annabi Ibrahim kuma koyin nan kyakkyawa ne sanda shi da jama'a shi suka ce sun yi baran-baran daga kafiransu kuma suka ce gaba da ƙiyayya yanzu aka fara yanzu aka fara sai amma Allah ya marmaza ya ce illa qaula ibrahima li abihi sai dai maganar da Allah ya ce wa Ibrahima ai maganar da Ibrahim ya ce wa baban shi la astaghfiranna laka zan roƙan maka gafara sai Allah ya ce ka ku koyi da shi anan ku duba duk Qur'ani akwai inda Allah ya wa annabi haka babu daga nan za ka gane duk wanda ya maka wayau ya ce maka annabi fa a yi a hankali ba ko ina ake bi ba ka ce yanzu kai eh kana ce min in yi a hankali ne da kai kanka tukuna ko kun fahimta jama'a yau amma annabi ibrahim in za ka yi koyi da shi to akwai abin da allah ya ce kar ka yi amma annabi fa sai allah ya ba da umarni mutlaq mujmal don haka bari ku ji sahabbai sun fi kowa fahimta don haka kabewa na gaya muku aka je aka shirya wa annabi yana cin nama an dafa shi da kabewa ana zai ga annabi yana bin inda kabewa take yana sakutowa yace tun daga ran ne yaji yana son kabewa Za haka sai zo gida sai ya samo kabewa sai a dafa mishi nan kan mishi yace sunna yake yi ka isa ka ce bid'a ce ƙarya kake baka isa ba ko kun fahimta jama'a duk abin da so ga annabi yana yi kuma ba wanda ya taba cewa waɗannan sun yi bid'a a'a kuna gaba ku ji jama'a Abdullahi dan Umar tafiya ike a hadisin Bukhari fa shi da almajirin shi kowa yana kan dabba sai Abdullahi dan Umar ya waiga sai bai gan shi ba sai ya rabu da shi sai ya ci gaba da tafiya sai da ya kai wani wuri sai ga almajirin ya iso a guje yace ina ka tsaya yace na ga alfijir ya kusa fitowa ne sai na sauka ne wuturi wuturin nan ba addini ba ce ba bin sunna annabi ce amma sai ibnu umar ya ce a kai ba za ka yi koyi da annabi ba ya ce a zan yi mana ya ce to dan me ka sauka dan me ka yi a ƙasa annabi wuturi ta kama yana kan abin hawa a kai yake yi ma'ana yanzu ba wuturin wai sunna ba ya ya annabi ya yi wuturin ko kun fahimta jama'a shi yasa suka aika da suyuki wata tambaya ka karanta alhawi lil fatawi irin maganar na gaya muku ran nan ko kuni muna darasi cewa wai yaya wuyan riga annabi yake a ina annabi yake aljihun rigar shi suyuki dai yace to a iya karatun shi dai bai san yawa don in muka gano irin kwalar riga annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk telolin mu nan za su koma duk aljihun rigunan mu nan za su koma amma fa karka manta riga ko taguwa ko wando waɗannan abubuwa ne na ɗabi'a ko amma fa in ka gano na annabi kai koyi da shi ba ka yi kuskure ba sai sa ka ga mutanen ƙasar yaman ba sa sa wando sai zani suke ɗaurawa jauto in an tambaye su ce annabi bai taɓa sa wando ba to ba nan suka yi kuskure ba kun san inda suka yi kuskure da suke inkarin sa wando me yasa ko da bai sa ba amma ya faɗi cewa a sa to kenan yanzu ku kun yi aiki da aikin shi wasu sun yi aiki da maganin shi ashe ba kuskure suka yi ba to inda matsalar su take sai su ce kai ga kanan ka ce sunna kake bi kai ga kanan ka ce salafi ne kai ina gyautonka ka annabi baya sa wando ya kasa ka yi irin na annabi mana in ka ce to ai a cikin hadisi ya ba da umarni a sa wando sai ce to amma shi wanne ya yi haka za a gansu ana ta bugawa da su ban san da yanzu ko sun sassauta ba musamman dan fa wannan tattaunawar ba wai yan cikin gari ba a ɗalibai ne da suka zo karatu jami'ar islamiyya a madina a lokacin da su ake wannan jayayyar ba wai jahilan gari ba ne a'a ɗaliban ilimi ne amma kowa za gan shi da gyautan shi bai da wando ko gajeren wando ba ya sawa to jama'a kun ji to dai kun ji jama'a don haka Allah ya umarni da abi manzon Allah kai tsaye kamar yadda ya ce abin littafi kai tsaye walam yaqul ma wafaqa kitaballahi Allah bai ce ku bi annabi a inda ya dace da littafin Allah ba kama kala ba'adu ahalin zai kamar yadda wasu karkatattu suka ce kun san an samu wasu karkatattu da suka kirkiro hadisi na ƙarya maudu'i munkarar riwaya suka ce wai annabi ya ce in aka kawo muku hadisi to ku gwada shi da alkur'ani in ya daidai ku ɗauka in ya saba ku ture shi sai da suyuɗi ya rubuta littafi musamman ya raddi da wannan hadisi sunan littafin miftahul janna fil ihtijaji bis sunna mun ji malam yayi ta hujja da shi a baya ina son waɗannan tafan sai mun gama waɗannan darussan insha Allah ta'ala a darasi na gaba zan zo mana da su da waɗannan tafai na malam Abdul Ghani da ya ta faɗe da waɗansu tafai na Imam Zahabi sai mu aje su tunda an karkare wannan darasi to sai kuma ka koma kai nazarin waɗannan tafai don ka ƙara samun ilimi menene wannan magana take nunawa kenan ba inda annabi ya ce sai in ƙur'ani ya yi daidai ai sai in hadisi ya yi daidai da ƙur'ani za a ɗauka babu shi kanshi wannan hadisin maudu'i ne to dama kun ji sharrin jama'a a lokacin da suke cewa ba za su yi aiki da hadisi ba sai kuma ka ji sun kawo maka wani hadisi sun ce ga shi annabin ya ce ƙarshe kuma sai ka duba sai ga bai inganta ba ko kuma sai ka ji sun ce a yo ai qur'ani ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun bayan alqur'ani wani hadisi kuma za su yarda da shi sai su fassara hadisi anan da ma'ana ta hadisin annabi amma a waɗannan ayoyin fa ba hadisin annabi Allah yake nufi ba fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun bayan zancen Allah wani zance ne kuma za su yarda da shi a nan ana gwada sauran maganganu da ba na Allah ba to wanne ne kuma za su haɗa shi ainihin da alkur'ani amma hadisi ai maganar Allah ce saƙon Allah ne tasi'an to wannan maganar da malam ya kawo mana ita yace a duba littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na al-imam ibnu abdul barr kenan Allahu akbar suna mishi kirari su ce idza qala al-hazanu fasaddiquhu fa inna al-ilma ma qala al-hazanu babban malami ne jama'a ya samu girma a duk duniya ana bashi girmamawa ibn al-arabi ke ai ibn abdul barr kenan abu umar قال ابن القيم ابن القيم يتي وقد صنف الإمام أحمد إمام أحمد يا ربو تلتافي رضي الله عنه كتابا وقد صنف الإمام أحمد رضي الله عنه كتابا في طاعة الرسول ابن القيم يتشي إمام أحمد يارب تلتافي قمد ومن زن الله بيئيا رد فيه على من احتج بظاهر القرآن أتكل للتافن شي أينه إمام أحمد يا ميد مرتني da waɗanda suke hujja da zahirin alkur'ani fi mu'aradati sunan rasulillah game da karo da sunnan manzan Allah ko sunnoni manzan Allah irin waɗannan ayoyin da na faɗi fa bi ayya hadisin ba'da Allah wa ayatihi yanzu ka ɗauko waɗannan ayoyin zahiri suna nuna qur'ani kawai za a yi imani da shi to imamu ahmad ya raddi gare su wa tarka al-ihtijaj biha suke kuma kafa hujja da waɗannan ayoyi wajen barin kafa hujja da ita sunna din فقال في أثناء خطبته a lokacin da yake hutuba wato shimfiɗa ko share fage ta littafin ga abin da ya ce inna Allah jalla sana'uhu Allah wanda yake yaban shi ya ɗaukaka wa taqaddasat asma'uhu kuma sunayen shi sun tsarkaku ba'asa muhammadan bil huda ya aiko muhammad da shirya wa dinil haqq da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi don ya ɗaukake shi akan dukkanin sauran addinai walau kare halmushirku na koda mushirkai sun ƙi haka kun ga wannan abin ya tabbata addinin musulunci shine zo daga ƙarshe bayan yahudanci an yi shi har ya lalace kiristanci an yi shi ya gurɓace sai ga addinin musulunci ya zo sai da aka waye gari babu inda musulunci bai shiga ba a duniya ko kun fahimta jama'a wa anzala alaihi kitabahu fihi huda Allah ya saukarwa da annabi littafin shi wanda yake a cikin shi akwai shari'a wan nur akwai haske a cikin littafin liman ittaba'ahu amma ga wanda ya bi shi wa ja'ala rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama dalla ala ma arada min zahirihi wa batinihi sannan Allah ya sanya manzon shi shine mai nuni ga abin da shi Allah yake nufi na zahirin shi da na baɗinin shi abin da yake a ɓoye da abin da yake a sarari manzo Allah ne kaɗai ke iya fito da wannan alqur'ani wa khasihi wa amihi da abin da yake ya keɓanci wasu da hukuncin da yake ya shafi kowa da kowa wa nasikhihi wa mansukhihi manzon Allah shi ke nuni ga abin da ko dokar da ta shafe da wadda aka shafe wa ma qasada lahul kitab manzon Allah shi ne yake nuni ga abin da littafin Allah yake nufi in kayi wata fassara sai manzo Allah ya ce ba haka littafin Allah yake nufi ba yanzu dubi sahabi ne ya karanta aya ya fassara ta sai annabi ya ce ba haka bane shine fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad da daddare ku ta cin abinci ku ta shan abin sha har sai kun iya bambance farin zare da bakin zare sai zai samo fari da bakin zare ya hada su ya shiga daki ya ta cin abinci har gari ya waye rana ta fito ɗoɗar sannan ɗakin shi ya haske sai gane wannan baƙi ne wannan fari ne sai ce to yanzu ne aka kai fasara ƙur'ani da yaje shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka bane ba haka bane yanzu kaga me ƙur'ani ke nufi annabi ke bayyanawa sahabbai da suka ji aya ta sauka sai suka rude suka ce mun shiga uku Allah madaukakin sarki ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su taɓa haɗa imaninsu da zalunci ba a ce tun da ka musulunta baka taɓa yin zalunci baka taɓa cuta ba ko ƴar yaya sai suka ce an shiga uku sai annabi ya ce ba wannan zalunci ake nufi na naira biyu naira uku ba shi ba shirka ake nufi da zalunci to dan girman Allah jama'a in ya zama sahabbai larabawa kuhan don jariyar larabawa kuma waye malamin su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qur'anin ne yana sauka da yaran su ne ba bazazzagi bane ake mai magana da sakwatanci da quraishi ne qur'ani yake sauka da quraishanci me rage kuma ƙarin fahimta kenan ko amma sai suka kasa fahimtar shi sai in sun je annabi ya fassara musu don girman Allah da ni da kai waɗanda muke muka ba inda muka haɗu da larabci ko larabawa a yarukanmu ba mu ne muka fi kowa bukata zuwa ga fassara annabi ba na haka sai yake cewa fakana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa al-mu'abbir an kitabillah na haka manzon Allah shine mai bayani mu'abbir daga abbara abbara yu'abbiru ta'biran fassara sai a ce yu'abbiru ru'ai yana fassara mafarkai to manzo Allah ke fassara littafin Allah addal ala ma'anihi shine mai nuni zuwa ga ma'anonin littafin Allah shahiduhu fi zalika ashabuhu alladhina irtadahu shaida shi akan haka suwaye za su yi shaida manzan Allah a kan shi ne mai fassara littafin Allah sahabban shi allazinar tabahu waɗanda ya yarda da su allazinar tabahumullahu linabihi waɗanda Allah ya yarje su ne su za su zama sahabban shi kaga wannan ma fifiko ne ta ce me yasa shek wane da imam wane ba su waye gari cikin sahabbai ba sai a ce Allah bai yarda su su zama sahabban ba haka waɗannan sahabban ko kaƙi ko kaso su ne Allah ya yarda zama sahabban shi wastafahu kuma ya zaɓe su me yasa ya zaɓe su me yasa zaka ce zaɓe su misali ko ka fahimci sirrin ya zaɓe su a lokacin ba akwai su Abu Lahabi ba da su Abu Jahal ashe ka ga yin zamani ɗaya da shi din ma in ba Allah ya zaɓe ka ba matsala ce ma sai ka zama cikin tabbat yada ko kun fahimta jama'a dan haka Allah ya yarda da su ga annabin shi ya zaɓan mishi su wa naqalu zalika anhu su kuma suka ciro fannin fassara daga gare shi fakanu hum a'laman nasi na haka sai suka zama su suka fi kowa ilimi suka fi kowa sani da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai su suka fi kowa sani manzon Allah wa bima arada Allah min kitabihi kuma su sahabbai su suka fi kowa sanin abin da Allah yake nufi da littafin shi bi mushahadatihim saboda zaman su da suke da shi zama da suke da shi ya sa sun fi kowa kusanci da shi duk inda ɗan boko zai karatun turanci a nan ya karanta literature ya karanta phonetics ya karanta phonology ya karanta syntax ya karanta duk wasu ƙa'idoji na turanci sai aka samu wani ya tafi ya yi irin wannan karatun a ingila da sun zo sun buɗe baki suna magana sai a ji wancan harshen shi ya kare wannan kwaban ɗanan yaren shi a cikin turancin to ka gwada haka da sahabbai su sun karɓo ne kai tsaye da ɗimi-ɗimi wani lokacin ma ana cikin yi musu wa'azi fa sai su ga kawai manzon Allah ya tsaye da wa'azin sai su ji yana gurnani kamar bijimin raƙumi shine wahayi yana sauka sai su natsu sai can ya watsake sai su ji ya fara faɗa musu wannan saƙon yanzu yanzu ka duba da ɗumi-ɗumiɗin fa da ɗumi-ɗumin mu kuwa fa tsarewar da Allah yawa alƙur'ani ce ƙur'ani ya kawo gare mu in ba haka ba da tuni an yi corrupting ɗin shi kafin ya iso ka duba duk wani labari da ya faru yanzu a sabon garin zaria kana nan tudun wadan zaria kafin awa ɗaya ya iso maka sai an ƙara wasu abubuwa sai an rage wasu abubuwa ƙarshen ta sai labarin ya fita daga hayyacin shi wannan a rana ɗaya kenan a gari ɗaya balle ka dubi inda ƙur'anin ya sauka ka dubi inda kake ka dubi zamanin ka dubi sanda kake amma har yanzu littafin yana nan cip to wannan tsarewa ce ta Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu da haka sai mala yake cewa fakanu humul mu'abbirina an zalika da haka su sahabbai su ne masu fassara masu bayani game da qur'ani ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn qayyim yace qala jabir jabir yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama baina azhurina manzon Allah yana tsakiyar mu yana tsakankanin mu alaihi yanzilu alquran qur'ani na sauka akan shi wa huwa ya'rifu ta'wilahu shi ya san ma'anar shi wa ma amila bihi min shay'in amilna bihi abin da ya aikata sannan za mu aikata na alqur'ani abin da manzon Allah bai aikata ba ko da mun gan shi a qur'ani sai mu ce a'a to ba haka ne ma'anar ba ashe kenan gaba ɗaya wannan ya kamata kenan ya shiga manhajiya ta ilimi ku kiyaye duk abin da ya shafi dokoki to dole a samu mai fassara su don haka kaga constitution na ƙasa ba kowa ke fassara ba don ya iya turanci a lauyoyin ma sai an sami experts sai a ce constitutional lawyer wannan lauya ne masanin dokokin ƙasa da haka ta da za ka je ka ɗauko wani lauya da ya ƙware a kan commercial law ko wani abu maka zo ka ce fassara sai a ce a'a ba shi da jurisdiction ba shi da cancanta alfarmashi ba ta kai nan ba wannan fa dokar mutum ce sai an samu wasu sun ƙware wajen fassara ta harshen kaɗai da aka rubuta ta don sun iya bai isa ba yaushe za a ce dokar Allah kowa ya iya larabci kawai ya fassara ta ba dole a shiga rikici a duniya ba ku ku karanta tsakiyar sifatin salati bayan babin da yake magana ta hiya da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamin sai da ya ci wajen shafi uku yana mai da martani ga wani al'alamatun na shashibi wani malami ne ya tashi ya ce ba a bukata alkur'ani ko misƙala zarratin ai hadisi ya ce ƙur'ani ya isa don haka tahiya ma ya inkari ya ce babu wata tahiya ba iƙama a sallah ba kaza ba wata hudubar juma'a ba duk ya ce duk babu me sai ce babu a ƙur'ani ba shi nan haka suke ga sunan jama'a yan ƙara ƙato to Allah malaukakin sarki ya kiyaye inna ma abin da ke mini zafi wasu da ke cikin ƙato kamar su ɗan gungun jama'a su fa wai suna yin haka ne kawai wai don su ɓata wa izala rai e ba suna yi ne don sun aƙidance abin ma daidai ba ne a su ne suke wa'azi da hadisan sai matsala ta samu tsakaninsu da izala sai aka ce an kore su an kore su an ce a dawo da su malam bakar gumi ya ce sai da malam bakar gumi ya ce ba a kora a musulunci sai suka ce a mu ba mu kore shi daga musulunci ba tafiyan mu ce ta aikin musulunci mu ga ba za ta yiwu da shi ba malam ya ce to kai kaji ba daga musulunci suka kore ka ba don haka ka je ka ci gaba da naka kaga kenan malam bakar gumi ya tsaya akan zai kare shi amma sai suka fassara su fa ba su kore shi daga musulunci ba daga me suka kore shi ya tafiya haka in muka ɗauki mota shata za mu tafi kano idan ka shigo maga za ka haifar mana da fitina sai mu tsaya a tashar yari sauka haka ne ko ba haka ba maka tsaye da 'yan sanda in ka ce to gashi sun hana ni zuwa kano sai mu ce a in hana shi zuwa kano ba amma motar mu ce dai ba za mu je da shi ba sai sauka don haka me ya kamata ya sauka ya nemi wata mota kai ma tafi ka je ka kafa taka kungiyar shikenan da sai ya ci gaba da kira a'a sai dawo ya ce shi kuma wallahi sai ya rusa kungiyar wala a lokacin ba- mu kanmu da muke gefe ba mu san me yake nufi ba da sai ya rusa kungiyar su kansu in ka tambaye su me yake nufi kawai suna ɗaukar makirci ne zai je ya ta yi a'a ashe wai o tun da kungiyar da hadisai take aiki to shi kuma zai dawo ya ce hadisi ma ƙarya ne sau da haka kawai shi kenan kawai sai aka ji shi kwana biyu ya dawo yana ƙaryata hadisai ya dawo yana ƙaryata hadisai ya dawo yana ƙaryata hadisai shikenan shine wata rana 1985 ya zo marmara ya yi karatu shine sai na jawo kafaɗar shi an tashi na ce mishi za mu zauna da kai sai ce ku mutanen zariya masu zafi ne na ce zafi ya wuce kai ina da muka sami can layin kosai a tudun wadar kaduna muka zauna da shi sai ce shi fa an bata mishi rai ne kuma ya ce wallahi sai ya rama don haka wallahi zai ta ramawa ne na ce to ramawar ba za ka rama a kan waɗanda suka bata maka rai ba shi ne ka je ka same su ku ta dambe haka ne shi ne wato iya wauta dai kenan amma yanzu ka huce ne akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yo ai idan ya rusa hadisan ai ya rusa su kenan nace wallahi baka isa ba yau shekara nawa yau shekara 25 to bari ka ji abin da zai baka mamaki a yau dan gungu in ya tashi saka ƴaƴanci a makarantar islamiyya ko ba ma ta izala ba ta salasiya ma yake saka su inda aka fi ko ina hadisan ma wannan shi ne nuna maka tsabar mugunta wato sanda yake rusa wasu yana rusa 'ya'yan wasu shi kuma ya san ga inda gaskiya take don haka 'ya'yan shi su tafi nan wannan cin amana ce don an yi wani taro aka nuna mini 'yar ɗan gungun da hijabi da niƙabi da safa hannu da ta ƙafa aka nuna min ɗan shi ga shi nan ya- i- islamiyya ne an zo abin nan a kinkinau din nan wurin gasar karatun qur'ani an zo gasa ne na makarantun islamiyya ga yan yan dan gungun suna ɗibo hadisai da ka ya aka yi ai, yanzu shi da da ya zuba ƴaƴan shi jama'a wannan ba keta ba ce keta ce to waɗannan mutanen jama'a ba addini suke ba ba addini suke ba duk wanda ya bata maka rai a addinance sai ka duba ka gani kuskure yayi kuskure yayi to manta da abin a'a ganganci yayi to yanzu gangancin nan in baka yafe ba za ka rama sai ka abin da malam ibrahim bawa mai shinkafa yi malam ibrahim bawa mai shinkafa ya taba zuwa zai wa'azi malam abbas isa lawa ya je bata mai da ya bata mai da sai malam bawa mai shinkafa ya dake sai ya ta murmushi aka yi wa'azi aka tashi Malam Ibrahim ba mai shinkafa sai ya lallaɓo wata rana ya zo gidan Malam Abbas Isa Laya can gangaren can na nan fadamin. Ya zo yana zuwa ya fakin motar shi ya aika Malam Abbas ya zo. Yana fitowa ya ce sai na cire rigata sai na jefar na ce to zo mu buga. Yanzu nan mu goge raini. Ya ce shi kenan suka yi wasan su da dariya aka tafa shi kenan. Ba a yi wa addini damiji ba. Mabiya ba su san wannan maganar ba ni na ba wa mai shinkafa ne ya gaya mini. Dan girman Allah yanzu wanne tasiri wannan ya haifar game da bata al'umma amma shikenan a'a sai ka ce tun da wane yana karantar da kaza bata min rai sai na bata abin don abin gaskiya ne ba za ka bata shi ba don wannan musuluncin da kuka gani jama'a wallahi tallahi wasu ne suke zama laila nahar waɗannan suna shiftin waɗannan su karɓi aiki ba a bacci a ma'aikatar don a bata addinin musulunci amma har yanzu an kasa da yahude ne ya je aikin hajji da ainihin wannan malami suka haɗu wane ne yake da suna wannan eh, asaf mai sama'un hadisa yana ainihin gaya mishi gashi gashi ga irin makircin da suke wa addini ya ce amma kakaf abin da ya tayar musu da hankali ya ce ba rawar can da aka kaddamar da tasha ta karatun alkur'ani din nan ana nuna ka'aba ana nuna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya rikita su sun kama wannan tasha suna zaune a wurin makircin su sai sai ga yau shekara nawa ma'aikatan nan ta ne wa addinin musulunci makirci amma sai sai gaba a yi sallar magariba yace sai ga mutum daya a gaban ka'aba sauran duk sun yi sahu shi ko ya juya ya ce sahu sau kawai sai ga kowa tsaya daidai ya ce ba mobile police ba road safety ba yan agaji kowa ya bi umarni sai suka ce wallahi mutanen nan ba za a iya da su ba idan ba inda za ka tara mutane a duniya ka yi magana kawai sau sau kawai shi ke na ɗauki umarni ba wanda zai saurare ka ka duba ka gan aka je filin kwallo da kulki ake zuwa ana dukan mutane naka doke shi dan sandan na wuce sai ture shi sai sun hargitse amma ka duba mutum dubu nawa ne za su yi sallah a masallacin ka'aba a lokacin aikin hajji kowa zai samu wuri a natsa wanda bai samu wuri ba ya a waje ba dan sanda fa mai kwaya ɗaya da kulki ina son ku gane duk filin arafa ba za ka ga dan sanda da bindiga yana yawo ba ba za ka ga mota tana yawo ta tankar yaƙi ba jama'a mun fahimci wannan to gaskiya saboda Allah waɗannan abubuwan su suka sa shi sai jikin shi ya la'asar sai musulunta ba yahude ne baturan ƙasar ingila shekarar shi tamanin da biyu ya zo ya aikin hajjin shi shine bana Allah ya ɗauki ran shi ya ce kaf rayuwar shi ya ce tun yana shekara sha shida yake aiki a wannan ma'aikatar har ya kai shekara tamanin kenan za ka ce ya shekara sittin da hudu yana wa addinin musulunci makirci ya ce amma bayan shekara sittin da hudu ne yake shi ne kawai sai suka ga waɗannan mutanen fa duk an gama makirci amma kuma mutum ɗaya har yanzu zai tsaya ba da umarni da baki a karɓa ya ce amma su suka yi wa rasha makirci ta kare su suka yi wa kaza su suka yi wa kaza su suka yi wa kaza amma musulunci ba makircin da ba su yi ba to jama'a balle a samu wani tukari bakar fata saboda wani dan uwan shi mai wa'azi ya bata mishi rai ko wata kungiya ta bata mishi rai sai ce bari ya rusa abin da suke hujja da shi ya kamata mutane su ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam matsar yace summa saqal ayati sannan sai shi ibn al-qayyim ya kwararo ayoyi addallati ala ta'atir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda waɗannan ayoyi suna nuni ga biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ilamul muwaqqi'ina ka ainihin duba littafin a ilamun muwaƙa'ina an rabbil alamina a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na 290 zuwa 291 jama'a ƙarshen karatunmu na yau kenan sai an zo fasli na biyu inayatu salafi bis sunna insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ba mu saurara anan kamar yadda muka faɗi insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka